من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya da mu wannan yini mai taron albarka yinin laraba daren alkamis wanda yau muna bakwai kenan ga watan zulƙida watan sha ɗaya a cikin watannin musulunci guda goma sha biyu yau hijira na da shekara 1445 daidai da goma sha biyar kenan ga watan biyar na miladiya 2020 hudu barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai taron albarka masjidu darul qur'an da ke wannan unguwa ta fantami a nan fadar jihar gombe a nan daura da gidan distinguished senator muhammad najima goje barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na akaba'ul musallin na babban malami al'allama alhafiz muhammad siddiq al-minshawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a daidai zagayowar mako irin wannan yini mai albarka idan masu bibiya ba su manta ba a mala yana mana magana game da ainihin aka ba'uhun fi salatul jama'a kuskure da ake samu wajen sallar jami'i to a ƙarƙashin wannan malam ya zubo abubuwa da yawa mun tsaya ƙarshen kuskure ne mai namba ta shida yau za mu tashi kuskure mai namba ta bakwai insha Allah a fejin littafi na casa'in daidai wannan kuma shi ne darasinmu na arba'in da ɗaya a wannan littafi insha Allah maliki cewa wujudu alfurja fi saf daga cikin kuskure da ake samu wa masallata shi ne a samu wata kafa a cikin sahu wujudul furja fi saf a samu wata kafa ko wani tsakani a cikin sahu babu shakka wannan kuskure ne wanda iya jawo sallar ta samu matsala a ce sahu bai inganta ba bai cika ba kai akwai space haka tsakanin wani da wani wannan matsala ce kwarai da gaske kuma an ji hankali akan taushe irin wannan kafofi cikin sahu malike cewa wulfur jahiya fusha bainar jilai shine a samu wata tsakani tsakanin mutum biyu wannan intabal tsakanin wani da wani a cikin sahu wannan shine furja fusha bainar jilai kenan wata ita tazara tsakanin mutum ɗaya da biyu haka a samu wani gab ba a cike shi ba maliki cewa haza kaɓa'un wannan kuskure ne mai girma a cikin sallah tunda an umarci a daidaita sahu a haɗa kafaɗa da kafaɗa a haɗa duddigi da duddigi wannan umarni ne akwai hadisai da yawa a kansa amma barin tsakanin a sahu bai cika ba iya sa shi ɗin ya shigo wata magana tana cewa kada ku bar kofa a cikin sahu domin shi dan iya shiga cikin ta kar ku barwa shedanu kofofi tsakanin wani da wani za su dinga circulation a cikin sahu a dinga sama tunani ana samun abubuwa da yawa suna bujiro a cikin sallah to babu shakka rashin inganta sahu iya haifar da wannan wa hadha qat'un muntashirun bainal musallin malai ce wannan kuskure ne wanda yake yatsuwa tsakanin masallata a لدرجة أن هذه الفرجة kad yasilu ittisa'uha bainar julayn haƙiƙa ana samun wannan furja ɗin tsakani wanda ba a cike shi ba da wani yasilu ittisa'uha bainar julayn ila nisfi mitar murabba iya iya kaiwa a samu a rabin mita na murabba'i mita kamar mita 36 shi ne kiyari dego to za a samu kamar rabin mita tsakanin wane da wane a za a iya samun wannan a tsakanin mutum da mutum an an gwada da tim zai iya ɗauka rabin mita kuma wani ma iya iya yin haka wanda ka matso ko zai zai janye kafasa ka matsuwa zai janye wani ya ka maza masu yi fushi daga tsohon gaba wannan gaskiya akwai matsala a wannan gabar har in ka yadda za ka yi sallah cikin sauto dole haɗa ka faɗa da kai in kuma kana da matsala irin taka ta larura to ba dole ba ne sai kuma gefe ka yi sahunka in kana da matsala ta ciwo ko ta larura da za ta hana ka inganta sahu tsakaninka da wani da wani to shi kenan shari'a ta baka dama ka je ka yi sahunka a gefe amma matukar za ka shigo cikin masallaci to wajibi ne ka haɗa ka faɗa da ɗan uwanka sannan ku haɗa duddige da ɗan uwanka wannan shi ne ƙa'ida ba daidai ba ne a matso ka haɗa sahu a ce ka janyi an matso ka janyi wani ma haifi ce daga sahu wannan gaskiya ba daidai ba ne ba daidai ba ne yasa malamai suke cewa a lokacin da ka ce allahu akbar a sallah to allah shi ne gaba da komai ya sama sunan ya zo da sigatu tafdil baka ce allahu kabirun ba ko allahu azimun a akbar wanda girman nasa iya sama da kowa to shi kadai ne wanda za ka bi dokarsa cikin matsalaci kuma duk wani matsayinka to lokacin da za ka shigo matsalaci za ka aje shi a geba ne amma idan ka shigo matsalaci ka zama bawan Allah duk dokan da take ba kan bawan Allah tana kanka matsayinka na wane ne wane ne wane to kana fita daga matsalaci ka ɗau matsayinka ka tafi da kayanka amma in dai ka kwabe takalmi ka shigo masallaci to ka zama da kai da kowa ɗaya ne a cikin masallaci ya samu wadatan sahabbai da kula fa'on rashidin duka haka suke haɗa sahu da ƙananan sahabbai a cikin sahu haka ake ana fahimtar wannan sau daga wajibi ne mu kula da wannan a rashin haɗa sahu kamar yadda nake ganin rubutun wa'ansu malamai iya jawo rashin haɗin kan musulmi tunda ma'aikin Allah yana cewa wala taktalifu fa taktalifu fa taktalifu qulubukum kada ku saba sahu sai zukatan ku su saba babu shakka duk mutanen da ba su hada sahu a sallah kansu ba zai hadu ba za a dinga wahala ne kawai a dinga meeting a can meeting anan zama anan amma kai ba zai hadu ba rashin hada sahu a sallah iya jawo wannan matsala taron musulmai mu ne majority mafi yawa amma ba ma iya magana da murya ɗaya domin muna da matsala a junanmu ne saboda ka daga cin abin da ke haifar da wannan matsalar kamar yadda wa'ansu malamai suke ta rubutu a kanta shi ne rashin haɗa sauya kawai tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun saba fa Allah zai iya saba zuga ta ku za su haɗa gude ba kuma babban ciwon da yake damun al'ummar musulmi a yau ke na rashin haɗin kai wannan ita ce babbar matsalar ba mu da haɗin kai kwata-kwata duk al'umma kuma da ba ta da haɗin kai to za ta dinga ganin bakin ciki gwada ta kai amma idan muka haɗa kai a guɗaya ba wani abin da za mu tunkara ba mu ci nasararsa ba amma rashin haɗin kai iya ja mana matsaloli da koma baya a cikin rayuwar saboda ka mu dinga inganta sahu in dai mun yadda za mu yi sallah a masallaci ratibi to mu yadda cewa wanda ya ce ka yi sallah na wanda ya koyar da ka yi sallah to ya ce ka da sahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da sakon sallah ya koya mana sallah ko to kuma shi ne ce a yi sahu kuma a daidaita Allah ya samu gani sai malik ke cewa za ka iya samun tsakani tsakanin mutum da mutum zai iya kai rabin mita wa ragaban nabiya sallallahu alaihi wasallama wa hadda ala wasali sufufi wa saddul furj manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar ragiba kenan ya kwadaitar wajen a hada sahu ala wasali sufuf manzan Allah ya kwadaitar sallallahu alaihi wasallam a hada sahu tsakanin wani da wani a hade sosai wasu da furaj da kuma toshe kafa da tsakani-tsakani kar a bar tsakani-tsakani tsakanin mutum da mutum fa'an aisha ta umil mu'minin radiyallahu anha daga umil mu'minin aisha Allah ta'ala ya ƙara yadda da ita na na aisha ‘yar gidansa yana abokan radiyallahu anha ita ce wanda ayan ƙur'ani wajen guda goma sha ɗaya suka sako a kanta a cikin surutun nur suna bayani kan irin wanke ta daga zargi da ake yi mata ana fahimta? kuma taimama da aka shar'antawa mai sallah idan bai da lafiya ko iya tafiya ba ruwa da sauransa ya taimama to sanadiyar na na aisha aka sako da ayat taimama ana fahimta wata rana suna tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ayari sai aka yi zango haka aka sauka za a yi sallah ko a ci abinci a wuce to an sauka an tashi za a tafi sai na na aisha ba ta ga sarkan wuyanta ba sai ce to tsaya a duba a gani to gunda suka zango ba ruwa ana so su yi gaba a samu ruwa sai a yi sallah har sai na abakar ya taso daga inda yake zo ya samu na na aisha ya zaki tsere mana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tashi manan ba kasar karba a tashi a tafi sai manzon ya ce a duba kayan da ya duba mutum manzon Allah lokacin sallah ya ba ruwa a nan ya ce a ku tsaya dai ta duba kayan to a wannan lokacin sai Allah ta'ala ya sako da ayatai shi idan har za ku yi sallah ba ruwa to shi kenan fatayamma musa idan tsayi ba sai ku yi taimama da ƙasa mai kyau mai tsarki ku yi taimama ku yi sallah duk wanda zai yi taimama a jiya da yau to daraja na na'aisha yake shi dalilin ta ka saukar da aya taimama na na'aisha radiyallahu anha ita ce take da wata mazaya akalla ta kai guda bakwai wanda ba wata mace da Allah ya mata wani arziki na farko take cewa mala'ika jibril alaihi salam shi ne ya zo da wata babbaka da wata kati haka mai kama da kati da hoton da na aisha a jiki Allah ya aiko shi da shi ya ce kaiwa manzan Allah ka nuna masa da mala'ika jibril ya zo ki nuna manzan Allah wannan suratun na aisha sai ya ce Allah ya ce a sanar da kai hari zauji tuka fi duniya wal akhirah Allah ya ce a faɗa ma wannan matar ka ce a duniya da lahira ba shi gina ba kai mai zagi da bakar magana kai ne kake ruwa amma ita kama Allah ta'ala ya riga ya ba ta aljanna ta tana duniya hadhihi zawjatuka fid dunya wal akhirah daga cikin irin mazaya da Allah ta'ala ya bata a abin bakinta shine karshen abin da ya shiga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya hadisi ya inganta ko nan ma cikin bulugul maram dan uwanta Abdurrahman bin Abubakar radiyallahu anhu ya zo gaida manzon Allah a jinyar da yake ta ajali wanda bai tashi ba ya zo da aswaki iya goga aswaki a bakinsa shi Abdurrahman sai manzon Allah yake kallon aswaki kuma nana Aisha ta san manzon Allah mutum ne mai son aswaki sai take tambaye sa kana son aswaki ne sai gada kai yace iya so sai muna na aisha ta samu aswaki ta tattauna shi da bakinta ta tattauna shi ya laushi sai ta sanyawa manzon Allah a bakinsa yake gogawa yake gogawa to wani shi ne ƙarshen abin da ya shiga bakin manzon Allah ya koma ga a ga wannan farala ce daraja ce abu na gaba na na aisha radiyallahu anha ta ce Allah ya karɓi rayuwar manzon Allah iya tsakanin cinya ta da kirjina kan manzon Allah iya kan cinyar na aisha Allah ya karɓi ransa wannan daraja ce imaj na na aisha a ɗakinta da take kwana a nan aka binne mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ƙabarinsa a nan yake na na aisha radiyallahu anha a lokacin da mazan Allah yake jinya to ana iya raba kwana yau iya ɗakin wance gobe iya ɗakin wance jibi iya ɗakin wance idan yake tambayar iyalansa cewa yau a wani ɗaki yake sai a ce ɗakin wance gobe ba ɗakin wance jibi ba ɗakin wance daga an zo kan ɗakin ranar na na aisha sai a gama zan Allah iya murmushi sai matan suka haɗu suka ce ya rasulallah mu mun ga kamar hankalinka ya fi kwanciya a ɗakin na na aisha to dukkan mun haƙura ka yi jinyar ka ɗakin na na aisha a ji mata masu neman albarka ke amma wata koran da za ka mutu ne ba ta yadda ba ta ce suka ce duk sun yadda wallahi ya zo ɗaki na nashi a yi jinyarsa a nan ya yi jinyar kuma ana Allah ya karɓi rayuwarsa nana aisha radiyallahu anha ita ce ummul mu'minin sauda ɗaya daga cikin matan manzo Allah da dattijuwa ce ta tsufa da manzo Allah ya aure ta bazawara ko kuma duk ma manzo Allah auren sa duk zawara ya aura nana aisha ce kadai bazawara a buduru a cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sauda ta dattijanta gaskiya ta ɗan shekaru da yawa to wata rana sai ta yanke shawara ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ni na tsufa duk wata sha'awa ta ɗan namiji duk ta tafata da kai ni na sadaukar da kwana na ga na Aisha duk ran da kwana na ya zagayo to nayi wa na Aisha kyautar sa ni duk ina nan ina so a matsayina na matarka na mutu a matsayina na matarka haka sauda ta ce ta yi sadakar kwanakin ta ganin aisha radiyallahu anha ai ya ishe gwaka ko a ya isa gaba ai ba cikin karatu bane wannan alakora a gaba yawa da na aisha Allah ya kare da da take cewa ar-rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala alladhina yasiluna alladhina yasiluna as-sufuf Allah da mala'iku suna addu'a suna salati ga waɗannan da suke sadar da sahunsu. Duk wanda suka haɗa sahunsu to Allah da mazala da mala'iku suna musu addu'a. In aka ce salati daga Allah to addu'a yake. Aka ce salati daga mala'ika to neman gafara yake. Duk al'umma da suke haɗa sahoto Allah iya musu gafara ko mala'iku suna neman musu gafara kuma Allah. Wannan kaɗai bai isa daraja ba. bai isa ma haɗa sahun a sallah ba me muke nema ne ba gafara da rahmar Allah muke nema ba to ga inda za a same ta haɗa sahu iyasa Allah da mala'iku su dinga yi wa mutane addu'a da salati an bai mishan nan a akarajahu ibn majah da ainihin imamu ahmad malik ke cewa wa zada ibn majah malik ibn majah ya kare cikin ruwayarsa wa man sadda furja rafa'ahu Allahu biha daraja duk wanda ya toshe wata kafa a sahu ya je ya shige toshe wata kafa a sahu to Allah ta'ala zai daga darajarsa da wannan toshewar da an baro ta sufe saka a sahu kai kokarin ka zo ka shiga sahun ya cika ya cika daidai to wannan zuwa da kai ka toshe wannan kafar to da wannan toshewar kafa da kai Allah zai daga ma darajar rafa Allahu biha daraja Allah ta'ala zai daga mutum daraja da wannan wa qala sallallahu alaihi wa sallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa man wasala saffan wasalahu Allah duk wanda ya sadar da sahu to wannan malamai suna ce jumla ce du'a'iyya ko jumla kabariya ce idan ka dauke ta jumla du'a'iyya kamar manzon Allah addu'a yake duk wanda ya sadar da sahu ya daidaita sahu ya cika shi to Allah ka sadar da hidar hamarka in ka dauke ta jumla ce du'a'iyya amma yake ɗauki ta jumla ce kabariya kamar manzan Allah labari yake bayarwa duk waɗanda suke haɗa sahunsu to albishirinsu tuni Allah ya musu rahama Allah ya sadar da su da rahamarsa ka kowanne alkhairi ne in addu'a ce addu'ar manzan Allah alkhairi ne in ma labari manzan Allah ke bayar labarinsa gaskiya ne ana fahimta wa man qata saffan qata'ahu Allah duk wanda ya yanke sahu to shi ma Allah zai yanke daga rahamarsa ina masu da ka biyo su a saho su janye ka jona kafa su janye to an kai wasa Allah zai yanke ka daga ramasa man qata saffan qatahu Allah duk wanda ya yanke saho da gangan to Allah ta'ala zai yanke shi daga ramasa ana fahimtar wannan wa yakunu at-tarasu fi salati an tariqi ladhikal mankib bil mankib male ce abinda ake bukata wajen hada sahu da daidaitawa to a samu haduwar kafada da kafada da ce mankib bil mankib nan yanzu kafadar ku tana haduwa da dan uwanka wal kadam bil kadam da nan diddigi kasan idan sahu to dama in yan yatsu ne za su hada sahu ba zai taba haduwa ba amma abinda ake bukata sahu ya hadu shine diddigen ku ya hadu ana fahimta ƙarshen ƙafa ƙasan idan sahu da naka da ɗan uwanka su haɗu to ana sahu yake daidaita amma ɗan yatsa ba zai taɓa daidaita sahu ba in tsayin ku ya zo ɗaya kuma kafaɗin ku su haɗu a sahu to wannan shine irin sahun da manzon Allah ya koyarwa sahabbai sallallahu alaihi wasallam ana fahimta a malike tafana Anas daga sahabi Anas bin Malik Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa qala laqad ra'aytu ahaduna yalziqu mankibihi bi mankibi sahibi ana yake cewa za ga ɗayan mu su sahabbai kenan za ga ɗaya daga cikin mu sahabbai ijanas idan yazo hada sau iya kokarin manne kafadarsa da kafadar dan uwansa ba wai in an zo za a hada sau da kai ka janye ba sabon manzan Allah suna haɗe kafaɗin su haɗu da juna yine ilzak su haɗu har ma masana tarihi suke cewa a galabiya tufafiyar sahabai da gane yake fara mutuwa domin haɗa sahu da suke yi haɗa sahun zai sa su tufar a gane alama da ganin za ta fara mutu ana fahimtar wannan domin su duk abin da za su yi ba a maja a ciki daga sai suke yi su ilimin su iya lahira an gane ko da abin da manzan Allah ya faɗa musu ba su hukuntu a kan shi wa kadimihi bi kadimi sahibi Anas dan Malik ce kuma ɗaya daga cikin mu iya hada diddigen sa da diddigen dan uwansa a wa bi mislihi qala Nu'man da wannan Nu'man yake cewa Nu'man bin Bashir wa zada rukbatihi bi rukbati sahibi shi Nu'man bin Bashir sai ya kare game da abin da Allah zai ce hatta guyoyi ma suna haduwa gwiwa dan uwanka da dan uwanka wa hazani atharani yuwaddihani at-tariq al-musalla allati yajibu an yakuna alaiha al-musallun fi salatihi sai malik ya ce kun ga wannan afar guda biyun nan da can na Anas dan Malik da nan na Nu'man bin Bashir sai maliki ce kun ga wannan afar guda biyu yuwaddihani suna bayyanawa suna bayyana yadda ake so a tariqil musla wata hanya wanda zaka kwatantu allati yajibu an yakuna alaiha wanda ya zama wajibi almusalluna yakuna alaiha musulmai su zama to akan wannan suffa din fi salati ma cikin sallar su ai kun ji ne yadda ake go yadda ake hada diddige da diddige kafada da kafada an fahimci wannan to irin wannan haka ake so musulmai su kasance cikin sallarsu wannan athar na anas dan malik da nan umar bin bashir sun ishe mu dalili akan mu inganta sahun mu zamto muna kwatantuwa da su wajen hada su an fahimci wannan a kuskure mai namba ta takwas alharwala inda itiyani sala alharwala shine gudu ko sassarfa shine harwala ana fahimta mutum ya taho a guje-guje iya sassarfa fi a inda itiyani sala a lokacin da ya taho zai sallah tara kathira min almusallin male ce za a ga da yawa daga cikin masallata ya atuna sala fi isra war harwa harwala suna zuwa sallah da gaggawa da gudu-gudu isra shine gaggawa da kuma gudu-gudu isra bil ayn shine na gaggawa isra bil hamza kuma shine ne tafiyar dare subhanallazi asara bi abdi ko wa in yatukum usara tufadu idan isra'i yazo da hamza to ana nufin tafiyar dare ake ne idan isra'i yazo da ayn iya nufin kuma gaggawa yake an bayyana wannan to wannan isra gaggawa wa harwala da kuma gudu gudu mutum ya taho masallaci da wannan gudu gudu gaggawa gaggawa a ce iya kwaɗayin ya zo ya samu jami'i ko wani abu makamanci wannan malice da yawa za ga masallata a cikin wannan bal inna ba'dahu malice a wasu ma daga cikin masallatan ya'ati ila salati wa huwa yajri zai zo sallah iya gudu wa ka'anna shay'an ma yajri kalfa kamar wani abu ya biyo shi a bayan shi haka zaka yi ganin mutane ku duba sallar juma'a ma fa idan ita ce ake asali sau ɗaya ba amma za ga wani aguje liman ya yi kutuba ya sauko daga membari ya tada sallah an yi ikama an yi komai amma iya canya na sabu sai ya ji liman ya fara karatun fati iya neman ya yi roƙo ya gaji aguje to ina nutsuwa akan wannan abinda a sati sau ɗaya za ka yi a sati ba a kwana bakwai awanni awanni awanni wajen guda ɗari sama da ɗari ma kai tunda a kowane kwana ne akwai awa 24 24 sau bakwai kaga wajen 150 kenan amma a ce duk wannan awoyin ba za ka iya ba da minti 30 gaji ka samu sallar juma'a da sai ba minti 30 kawai ka yi wanka na sunna ka yi alwala ka je ka zauna ka yi raka'a biyu liman a gaban ka fara kutuba har ya sako a tada sallah ba za ka iya wannan ba wani sai ya manta ma kafin ya je ji kudubar liman ya manta a kullun dan feda ne shi wannan ba daidai bane ba daidai bane ya kamata mu bawa ibada muhimmanci mu bawa ibada muhimmanci musamman ibada sallah sai maliki ta kamar wani abu ya biyo shi a baya wa hadha fi'lu la yaliqu bi salah ita irin wannan baya dacewa da sallah ita sallah kayan nutsuwa ce ba kayan gaggawa ba ce wannan guje-gujen da ehem-ehem da gyaran murya ka kusa kofar masallaci duk ba su dace ba duk ba aikin nutsuwa ba ne la ya liƙu bi sala wa luƙuhu bai na yadda illa hakan ba ya dace tsayuwarka a gaban Allah a gaban Allah za ka tsaya ba yanzu ko ofishin mai girma gwamna za ka ce za ka iya mai gyaran murya ya fito zai tafi ka ce ehem kana nufin waya tsaya kake nan ya tsaya ka zo za ka masa wannan ai baka isa ba ko ba gaskiya ba to balantana kuma gun Allah zaka a gaban Allah zaka tsaya ba kuma shikenan limamin kai kai dinga masa gyaran murya da wani sanarwa da wani gaggawa gaggawa an fahimta wannan ba daidai bane ya kamata mu ba wa sallah muhimmanci yayin uwa mu ba wa sallah muhimmanci nan na sha faɗa muku cewa Abu a wannan Sa'id bin Musayyib Allah ya masa rahama an ce an taɓa shekara 25 ba taɓa iqama ba ya masallaci shekara 25 ba fa sahabi bane ba ba fa sahabi bane ya zo sun zo bayan sahabbai ma ba mata ba mata bi iya cikin tabi ta ta ta tabi'ai ko tabi'u tabi'in iya cikin tabi'a ba iya cikin tabi'ai tunda an ce yayi yayi sirki da Abu Hurairah radiyallahu anhu ana fahimta tabi'i ne sun zo bayan sahabbai amma an shekara 25 bai taba missing an yi kama baya masallaci to kai ba a ce daga asuba ma zuwa yanzu amma daukar wannan misalin daga asuba sallolin nan guda hudu da muka yi Allah kowace kana cikin matsalacin aka ta da ikama anya duk aka abin gaskiyar magana akwai gyara ke ta yi ni ɗaya sallari ni ɗaya ma a ce asuba kana matsalacin ta da ikama azahar kana matsalacin ta da ikama al'asar magari a ce sallar biyar nan gaba ɗaya kana matsalacin limai ke zuwa ya same ka haka sai ga ana neman lalimi a cikin mutane ya kamata mu matsa mu dagi game da wannan ibada din sai malik ya cewa wa hadhal fi la yaliqu bis sala wa luquhu bayna yaday Allah hakan baya dacewa ce mai tsayuwa a gaban Allah yake irin wannan wa qad bayyana lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adab al matlub haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani game da ladduban da ake nema a gurin masallaci shine al adab al matlub a matsayinka na masallaci mai ake nema a gon kafin ka tafi masallaci daga gidanka shagonka kasuwanka gonanka ofis ɗinka za ka tafi masallaci mai ake nema da kai akwai ladduban da mazan Allah ya koyi da wal hai'a da kuma yanayi na kama da ake su kasance kanka a ciki allati yajibu allati yajibu an yakuna alaihal musalli wanda ake son mutum masallaci ya zauna akan wannan sufa din ladduban da manzon Allah ya koyar sallallahu alaihi wasallama so ake bukata kowane masallaci ya zama to ya hau kansu a kansu yake tafiya ka bincika ga manzon Allah me yace tahowa masallaci ya yace wajen kasancewar ka mamu ya yace wajen kasancewar ka mai yin alwala duk manzon Allah ya bayani to wannan sufofi ana so ka tsinci kanka a cikin a cikin su fakal manzon Allah yake cewa iza sami'tumul iqama har in kun yi sakaci kun ji ana ta da ikama an gane ko? sami itimul ikama famshu ila sala daga wannan masu malamai sun ce ikama kiran sallah ake ne masu kuma sai ikama din ta ikama din da ake ne ala'ayyata daga kun ji kiran sallah famshu ila sala ku tafi zuwa ga sallah ai wannan kusan ta fasaru ma ayin cikin suratul juma'a ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya li salati yawmil juma'a sai aje kace mai fasau ila zikrillah ku tafi zuwa ga zikirin Allah zikirin Allah anan mai a sallar juma'a yake ne an gane ko fasau ila zikrillah wa darul bai'a azzikr anan as-salatul juma'a sai Allah yake ta daga kun ji kiran sallah to ku fatse duk abin da kuke gaggauta ku tafi ku yi sallar juma'a kun ga ya fassara nan kenan idza sami'tumul iqama famshu ila salat ai iza sami'tumun nida li salati famshu ila salat kana jin kiran sallah duk abin da kake ka fatse kawai ka aji wannan lokacin na Allah ne dama kuma ya ce ya ayyuhal ladina amanu sajibu lillahi wal rasuli idza da'akum lima yuhyikum ya kuma su a imani ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah a lokacin da suka kira ku domin su dora ku akan abin da za ku rayu akan shi mai kiran sallah ya ce hayya ala salah ku taho zuwa ga sallah hayya ala salah ku taho zuwa ga sallah hayya ala falah ku taho zuwa ga babban rabo shine al falah mai kiran sallah iya lakkana muku wannan ku taho ku taho amma wasu yake sai suke zuwa har sai ya gama har sai an zo an yi nafilfili har sai liman ya zo har sai an tada iqama har sai an yi kaza har sai an yi kaza duk baka zo ba ina kamar wannan alkhairin ya barka me kake yi me tsaye da kai me yafi wannan abin da kake kwatanta shi da wannan hagari ko la'adarsa bai kai ba duk abin da kake kuma wallahi duk abin da kake yi ko kuɗi ake zuba ma a kanka wallahi bai kai alkhairin ka je ka samu iqama a masallaci ba wallahi bai kai ba tunda duk abin da zaka yi da kuɗi a duniya zaka bashi ba za a binne kai da ko naira ɗaya a kabarin ka ba amma wannan abin da ka samu na sallah a jam'i da bayan liman kai su zama sanadiyar samun rahamar kagun Allah gobe da yamma yau malayan fa umalun wala banu ran da dukiyar da ya ba za su yi amfani an fahimci wannan mu dinga sawa a ranmu cewa duk dokar Allah dokar manzon Allah ba abin da zaka kwatanta ta a duniya da ita duk dai musifar duniya karshe dai a cewa na ya samu kuɗi ko ya samu hanyar samun kuɗi shine dai a ba karshe a duniyar nan ko ko akwai abin da ya fi wannan ne in siyasa ne in boko ne in kasuwa ne in waye diddai hadafin ajibin da kudi yake ne kuma haka wani to abinda Allah da manzo suke kiran ka wallahi kudi ba zai siye shi ba kudi ba zai siye shi ba qur'ani fa yake cewa idan mutun ya je lahira ba a daidai ba law anna ma fil ardi jami'an Allah ya ce wa mithlahu ma'ahu labtalau bi mutum ya je gaban Allah ba daidai ba a ce duk dukiyar duniyar nan duka tasace shi kadai da wata kwatankwacin duniyar tasace Allah ya ce wallahi ba sai su fahimci shagun Allah ba sai su fahimci shi ba dukiyar duniya sau biyu kuma taka ce kai kadai a lahira ba ta isa ta fahimci ka gaban Allah ba ta ko mai amfaninsa mai amfanin shi inda kuɗi ne zai raba ka da Allah mai amfaninsa kuɗi zai raba ka da hanyar da za ka samu aljanna mai amfani su ba shi da amfani ba shi da amfani suna kullum mu dinga kwatanta abinda Allah ke cewa wala la'akiratu khairul laka min al'ula kun ga lahiran nan Allah ya ce wallahi ta fa alkhairi akan duniya al'ula duniya ake ne lahira ta fi duniya Allah haka yake faɗa bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhirah khairun yace khair idan alkhairi kake nema leje ka lahira na alkhairi yake ana fahimtar wannan a yau ita wannan duniyar kullum mu ƙara nazari a kanta a ce yau wanda ya fi kowa daraja a gobe Allah ya karɓi rayuwarsa ya mutu a gobe in Allah ya kai ba abin da za a fa zai ba za a je ofis za a je kasuwa za a je gona yan sharholiya maza yi zigayensu ba abin da za a fasa a ce yau dan matsayinka ka mutu a ce yan kasuwa ba wanda ya je ma'aikata ba wanda ya fita yan kodago ba wanda ya fita an yi akwai to kun ga a duniyar ma kenan kana mutuwa za a manta da kai duk wannan bubutun da ake ma wallan kana da rai ne dan kana da rai amma a zare ranka kai minti biyar shikenan ka gama ka gama wallahi ka gama to mu dinga tuna wannan daga an ce Allah ya ce kaza manzon Allah ya ce kaza ko ana maganar lahira to wannan zaka tuna wannan zaka tuna kar ka kwatanta duniya da lahira in ka kwatanta duniya da lahira to ka halaka ita duniya an sako ka ka rayu a cikin ta ta zama matsanin neman lahira ne amma lahira idan ita Allah ya halice ka wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ana fata an fahimci wannan saboda ka mi kokarin wannan sai malai ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan za ku taho kun ji kiran sallah za ku taho masallaci famshu ila salah wa alaikum bis sakina alaikum ismu fi'l al-amr ismu fi'l al-amr alaikum bis sakina ina horon ku da ku taho cikin sallah cikin nutsuwa ko ina mai ba ku umarni in ji manzan Allah in za ku taho masallaci ku taho cikin nutsuwa wa alaikum bis sakina ku taho a nutse da Allah mai gudu iya da nutsuwa ba yi da nutsuwa to Allah manzan Allah da kansa yake wannan magana sallallahu alaihi wasallam ya ce ku masallata eh idan an yi kiran sallah duk inda kake zaka taho masallaci to ka taho cikin nutsuwa kai alwalarka kai tsarkinka a nutse kai alwalanka a nutse sannan kuma ka taho masallaci cikin nutsuwa haka manzan Allah ya koya mana wa alaikum bis sakina wal waqar ka taho cikin nutsuwa da kuma taka tsantsan ba gudu ba sauri ka taho normal tafiyanka kar ku manta hatta tahowarka daga duk inda kake zuwa masallaci an faɗi irin fulan da zaka samu takunka na dama mala'iku za su dinga rubuta ma lada da ƙarin daraja a kansa takunka na hagu za a dinga kankare ma zunubanka da shi duk inda kake inda ya sallah ka taho yi haka manzon Allah ya bada labari ko taku dubu zaka yi haka za a yi ma wannan a dinga daga darajanka ana rubuta ma lada takunka na dama takunka na hagu ana dinga kankare ma zunubanka haka ma'aikin Allah ya bada labari sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan darajar a tafiya zuwa masallaci domin sallah ake samu ta mala ya ce manzon Allah ya ce ka ku zamanto cikin nutsuwa da takatsantsan domin baina yadayilla idan ka taho masallaci ba a gaban Allah zaka tsaya ba a gaban Allah zaka tsaya ka tuna wannan yasa duk abin da zaka yi yasa manzon Allah ya faɗi wani hadisi cewa ahabbul buqa' inda Allahi masajiduwa a bayan ƙasar nan kafatanin bayan ƙasar nan duk wani gu da yake bayan ƙasa a duniya ba inda Allah ya faƙa wani kama masallaci haka mazan Allah ya faɗa a habbul buka inda Allahi masajiduwa duk wani gini duk wani ɗaki duk wani wane ne a bayan ƙasa to in gun da Allah ya faƙa wani ne to masallaci ne masallaci Allah ya fi ƙauna haka manzan Allah ya ba da labari idan ka zauna a cikin masallaci to ka zauna a gunda Allah ya fi ƙauna ka san ko kai ne cikin yayanka da matanka wanda ka fi ƙauna za ka fi bawa za ka fi bawa alheri ko kai mai mulki ne ko kai malami ne ko kai waye wanda ka fi ƙauna to shi alkhairin ka zai fara zuwa gare shi to ashe alkhairin Allah idan zai sauka da rahamarsa da gafararsa to zai fara sauka ne akan waɗanda ya fi ƙauna ke yasa duk inda ka ja manzan Allah ya raban aljanna to a masallaci inda ka je ma bakon gafara a cikin masallaci inda ka ji maganar yantawa daga wuta zuwa aljanna duk a cikin masallaci inda ka ji wahayi ya sauka ana fasara qur'ani ghaddan tariyan to a masallaci al masjidu baitullah ana fahimtar wannan to kuma karewa ma idan ka zo kuma a gaban Allah kake tsaye kana magana Allah iya baka amsa hadisin bukhari manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam qasamtu sala baini wa baina abdi nisfai as-salatu anan al-fatiha ake ne na raba karatun fatiha inji Allah ni da bawa na kashi biyu idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin idan kace alhamdulillahi rabbil alamin ka fara fatiha cikin sallah sai Allah ya ce hamadani abdi bawana ya gode ni idan ka ce ar-rahman ar-rahim Allah zai ce mace da ni abdi bawana ya yabi ni ya girmama ni malik yawmiddin mace da ni abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in haza baini wa baina abdi wal abdi ma sa'al haka kana fada Allah iya fada kana fada Allah iya fada duk yanda kuke duk miliyoyin jama'a da kuke sallah to kana yi Allah iya ma wannan kana yi Allah iya ma wannan ba inda za ka zamto kana sallah kai kana magana da kai da Allah ba tafin da ya kana sallah shi yasa ka ce almusalli yunaji rabbahu shi mai sallah ganawa suke da ubangijinsa gani suke to da Allah ko da waye wani zaka zaka gana da shi kana ganin girman sa da kimarsa a duniya ko wani abu da kake fata a gonsa to da Allah ai zaka kyautata shiga zaka kyautata mu'amala zaka kyautata komai dan ƙara kima a gonsa to haka ake so duk harkar masallaci mai da ita da wata gwanintarmu da adantawarmu da kyautatawarmu da komai ya zama to a masallaci muke an bayyana nan a wancan hadisi yake ce kuma abgadul baka inda Allahi asawaquha gunda Allah ya fi fushi da shi a bayan kaza shine kasuwanni an gane ko domin ana ake rantsaran sankariya ana ake cire ba ana ake ƙarya ana ake damfara ana ake alugus to kuma Allah baya san wannan yasa a galabiya kasuwanni musamman wanda ake kasuwancin alugus da ƙarya da ha'inci da rantsuwan ƙarya to Allah baya san wannan baya san sa amma gunda Allah ya fi kauna nan ba dai shine masallatiya to maza Allah sai alaikum bi sakina wal qar li'annakum bayna dai bayna dai illa kuna gaban Allah za ku tsaya Allah subhanahu wataala malike cewa wa qad bayyana lana rasulullahi nan ne gumi yawa idza sami'tum liqama ko famishu ila salawa wa alaikum bi sakina wal qar wala tusri'u maza Allah ce kar ku gaggawa ba kaga koda ya tsaya alaikum bi sakina din yayi amma sai ƙara tabbatarwa a'a wala tusri'u kar ku yi gaggawa kar ku taho a huje in za ku taho sallah ku taho a nitse to da Allah wanda kullun aikin zai taho a guje ya yake da umarnin manzon Allah nan ku manzon Allah ya ce kar kai haka yace la din annahiya ce ya hana kar kai wannan abu ba ba daidai bane domin gaban Allah zaka tsaya kar ka zo a guje yanzu ko gaban sarkinka ne ka taho a guje ka zo kana haƙƙi a gabansa ce wani lafiya kuwa ya ɗauki ka wani ƙaramin mutum misali to kuma a gaban Allah za ka zo da wannan da wannan sufar a guje kana haƙƙi kuma duk sakacinka ne an kira sallah an sanar da kai sallah ta lokacin sallah ya an baka intabal minti goma kafin limin ya zo duk abin da kake ba za ka fatsa kai alwala baka tawo masallaci sai ka bari an yi iqama an fara sallah an yi ruku'i ka tawo a guje ka zo gaban Allah a wannan sufar anya manzo Allah ya ce wala tusri ukar ku gaggawa fa ma adraktum fasallu abinda kuka samu da liman ku sallata wa ma fatakum fatim abinda ya kubuce muku liman yayi kafin ku zo ku cika an fahimta to wannan shine ake ta samun yawan tambaya a wannan gabar malami ne da zo na samu sallar azhar raka'a biyu an yi raka'a biyu bana nan raka'a biyun karshe na samu to malam idan zan ci ko biyun karshen nan da fatiha da sura zan yi ko da fatiha zan yi haka ne ko ana yawan tambayoyi ruwaya ta zo wa ma adarakatum fasallu wa ma fatakum fa'atim kaman nan au ya zo kuma wa ma fatakum faqdu idan ka dau fa'atim ita ce ruwayan da tafi yawa to ciko zaka yi duk abin da ka samu da liman abin da aka yi baka nan idan ka tahi zaka yi to cika gaban zaka yi shi ne ma'anar fatimu yanzu misali ka zo ka samu raka'a biyu da liman ta sallan isha'i ya yi sallama to idan ka tashi biyun da za ka yi bayan ya yi sallama ta ciko za ka yi ciko kuma gaba ake ko baya e gaba ake yi saboda ka idan ka samu raka'a biyu da liman ta isha'i wanda ake karanta fatiha kaɗai kuma a ɓoye to kai ma idan ka tashi biyun da za ka yi bayan ya yi sallama kai ma fatiha za ka yi a ɓoye guda biyu sai ka zauna kai sallama kai kenan kai fatihu idan azhar ka samu raka'a biyu da liman yayi fatiha da yayi mai fatiha da sura baka na an yi tahiyya ta farko sannan ka zo ya tahiyya kawo biyu masu fatiha ba sura to idan ka tashi kai ma bayan yayi sallama zaka cika to kai ma biyu zaka yi marasa sura masu fatiha yi ne fatihu yasa malamai suka yi wata kaida suka ce duk abin da ka samu da liman to kai shine farko agonka duk abin da ka samu da liman to kai shine farko agonka idan liman ya sallame ka yayi sallama to shikenan kai kuma sai ka zai ka cika abin da ke gaba wannan shine fahimta ta mafi yawan malamai gaskiya amma akwai wanda suka dauko ma wa mafatakum faqdu abin da ya kubuce mawa ku biya bashi shine kurama baya kenan amma malamai sun ce ai ƙaza ɗin ba iya nufin itimam ɗin ne fai za ƙazaitumu salata ko fai za ƙazaitumu salata fadhukurullah idan an ce ƙazaitumu salata idan ake ana bin ku sallah ko idan kun cika sallah tambayar ku nake idan ana bin ku sallah ko idan kun kammala sallah idan kun kammala saka ce a galabiya ƙaza ɗin ma itimam yake ne to ala ayyati hal masu wancan fahimta ba za ka ɗauke su ba domin sun fi zahirin nasin ne amma gaskiya ba su da yawa fahimtar su kuma ba ta kai wannan fahimtar farko kafi ba amma in kaga mutum ya dau waccan to wannan ne madogararsa an fahimta amma itimam din shine abin da malamai suka furin jayarwa Allah ta'ala ya samu da shi wa ma ajrakatum fasallu wa ma batakum fatim qala ibn hajar imam ibn hajar al-asqalani Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa al-hikma fi hadha al-amr hikima ta cewa ka taho masallaci alitsi karka yi gaggawa hadha al-amr tustafadu min ziyadati waqa'at fi muslim zamu gane wata fa'ida ƙari da ta faru a cikin ruwaya ta muslim a min dariki al'ala an abihi an abi hurairah daga ala daga babansa daga sahabi a bahore da Allah ta'ala ya kare da shi wakala fi akirihi ya faɗa cikin ƙarshensa fa inna ahadakum idza kana ya'mudu ila salah idan ɗayanku ya tashi yayi niyyar tahowa yin sallah fa huwa fi salatu kaman ma ya fara sallar in dai ka himmatu kai alula ka taho sallah to ka kaman ka fara sallar dan lada ake rubuta ma dama ita ce ibada da za a fara rubuta ma lada ma kafin ka fara yin ta tun daga alwala tun daga tahowa masallaci to lada ake rubuta ma lada ake rubuta ma an fahimta kuma sallar idan ka yi ta ka zauna gunda kake baka tashi ba baka yi zancen duniya ba kai istighfari la ilaha illallah zuwa salatin annabi sallallahu alaihi wasallam to ko awa nawa ka dauka cikin masallaci rubuta ma da sallah yake ka samu lada kafin ka fara ta ka samu lada ko bayan ka kammala ta ita ce kadai ibada take da wannan sufa kafin ka yi ta lada kana cikin yinta lada bayan ka yi ta kana zaune a inda kake lada sallah ce kawai take da wannan faradar to sai ibnu hajar yake cewa abinda zamu fahimta cewa ita sallah fa idan ka taho kafin ma a fara sallah a cikin sallah kake ba kafin a fara kana cikin sallah domin an fara rubuta ma ladan sallah ai annahu fi hukmil musalli kamar kana cikin hukuncin mai sallah ne ka taho daga gida ka taho daga ofis ka yi alwala kawai za ka taho masallaci sallah ce kawai ta fito da kai to wasu malaman suka ce kawai hukuncin mai sallah ne a kanka ba ihu ba leke-leke ba a shari'a ba waye kawai ka taho a ka taho masallaci wani tsaye-tsaye da wani gaishe-gaishe ma duk ba naka bai Allah ne ke kiran ka kama hanya tafiya wajen Allah ne ana fahimta fayan bagi lahu i'timad ma yan bagi li musalli i'timadi duk mutumin da ya taho tun kafin ya zo masallaci to wajibi ne ya kwatanta kansa cin abin da mai sallah ya kwatanta kansa mai sallah iya surutu iya guduwa cikin sallarsa a'a to kai ma an ka taho ka zama wannan a nitse ba surutu ba gudu ba gaggawa kamar yadda yadda mai sallah yake da nutsuwa to kai ma an ka taho masallaci aka ke zo kai wannan fahimta ce ta malaman hadisi da ƙara sharhi da ƙarin bayani wancina ma yan bagi alil musalli ijtinaba duk abinda mai sallah ya guje masa ya kaurace masa kai ma ka kaurace masa mai sallah baya magana baya ihu baya gudu baya soje soje baya gaggawa to kai ma an ka taho kafin ka zo masallaci haka kake so kai duk abinda bai dace ga mai sallah ba kai ma bai dace da kai ba duk abinda ya kamace mai sallah kai ma ya kamace ka tun kafin ka shigo masallacin in dai kai alwala masallacin ka taho domin sallah to irin wannan sufurin kamata ka samu kanka ci an bai wannan kala annawawi imamun nawawi ya faɗa Allah ya masara wanda ba bi zalika ala annahu law lam yudriku min as-sala shay'an imamun nawawi yake cewa fadakarwa game da wannan cewa koda bai riski komai cikin sallar sawa la la kana muhsilan li maqsudihi li kaunihi fi salat ma'ana ka komai ka baro inda kake kayi tsarki kayi alwala ka taho masallaci cikin nutsuwa ko da baka samu jami'in ba ya kubuce ma in ji imamin nawoyi to Allah zai baka lada sakamakon niyyarka inni li maqsudihi abinda kai niyyata a ranka ka sashi a ranka na ka zo ka samu sallan ka samu jami'i ko da baka samu ba da irin wannan Allah zai masa kayya domin niyya ce aigo innamal a'malu binniyat kuma wani abu da suke cewa niyyatul mu'min khairun min amali amma ba hadisi bane iya cikin kalmomi na masu hikima niyya mai kyau ta mu'mini ta fa aikin sa ana fahimta sai maliki cewa wa min zalika ya tabayyana daga nan zai ƙara bayyana gare mu annal musri' la yajhadu illa nafsahu mai gudu gudu da gaggawa ta huwa masallaci to bai kokarin komai sai akan kansa kawai li'annahu fi salati walau lam yudriku sala wannan gudun da yake fito ka kaddara kamar a cikin sallah yake ko da bai samu sallar ba kaga ai bai ba a ce kana gudu kana gaggawa kana ha bakan bakan bakan to sai ya kaddara fa kamar a cikin sallah kake ba me sallah zai wani aiki ba zai yi ba to yake ko baka samu sallah ba to kamar irin wani hukuncin zama kawan mutumin ne da yake sallah ba alizai ba ya so sanan ya waiga nan to hi ma mai tawa masallaci a guje kamar haka yake bai samu nutsuwa ko bai samu abin da yake bukata na nutsuwa wajen mai sallah an fahimci wannan sai kuskure na tara kauluhum inna allaha ma'as sabirin fadin wa an so daga cikin mamu sai su faɗi wannan kalmar inna allaha ma'as sabirin wani yankin aya ne daga cikin ayoyin alqur'ani ana fahimta ma'ana shine Allah iya tare da masu hakuri inna allaha ma'as sabirin ma'iyan Allah tana tare da masu hakuri nasma ba'd al-musallin mali ce zamu ji wa'ansu daga cikin masallata wa'ansu yace ba'd al-musallin indama innama yarawna al-imam rafi'an lokacin da zaga liman ya rukuyi zo kuma sun taho a guje ya kulu da zaka ji suna cewa inna allaha ma'as sabirin Allah iya tare da masu haƙuri kamar suna bai limancin hanci ne ya yi haƙuri cikin rukuri zo samun rukuri wannan cin hanci ne inna Allah ma'asa biri za ka suna ɗaga murya to ko da ke wannan bai zo nan ba amma akwai gyaran murya nan ku yawa suna gyaran murya ne ko a zo a ja ta kalmi a ƙwarar matsalacin wai don dalli ban yaji gare ɗago daga rukuri to su wani ko sai gajance inna Allah ma'asa biri an faɗa da ƙarfi dalli ban yaji to kamar da gyaran murya da jan takalmin da wani abu da ake makamantan wannan duk bai halatta ba bai dace ga mai sallah wannan maliki ta li yadhilla raki'an domin liman ya kasance cikin ruku'i an gane ko fa yalha kubihi hazo sami a cikin ruku'i din dan kadai wannan manzar suke bazar wannan wa hadha qat'un maliki wannan kuskure ne ya fa'alhu kathirun min al-musallin wanda da yawa daga cikin masallata suke aikata shi wala qad amarna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu inda lamajiya ila sala a lokacin da muka taho za mu sallah yake cewa an yi atiha fi wikarin wa sakina yace idan za ku taho sallah to ku taho cikin nutsuwa ba ku taho cikin nutsuwa da kuma takatsantsa an nutse da tafiya a hankali cikin nutsuwa haka ake so masallaci ya taho masallaci cikin wannan sufada fakale yake cewa iza a ataita sala fa'atiha fi wikarin wa sakina idan kun taho yin sallah to ko tsaikiwa sallah kuna masu nutsuwa da takatsantsan fa salli ma adrakt ka sallaci abin da ka riska da liman waqdi ma fata sannan kuma karama abin da ya kubuce baka an bayyana to wannan shine abin da malai bada a wannan gaba da cewa wannan gyaran muryar da ake da wani kaza kaza da wata magana mai karfi ko jan takalmi ko cewa inna allaha ma'as sabirin duk wannan ba su halatta ba in ka faɗan kayi hakan dan liman ya ji ka ya tsaya har ka same shi a ruku'i to wannan bai yi ba sau da kaliman idan ya yi tasbihinsa ya tabbatar da mamunsa sun yi tasbihi aƙalla uku ko zai yi raguwa daga ruku'insa wannan shi ne ka'ida in kuma ya muku alfarma ɗin ya ɗan jira kun yi ruku'in da shi ba matsala damarsa ce alfarmarsa ce ba wanda zai ce ya yi kuskure alfarmarsa ce an fahimta amma ƙa'ida neman ya yi tasbihi biyar zuwa shida amma musa tabbas sun yi uku a takaice ko ya ɗago wasu an bai mijan nan wannan shi ne in nan gaba kana zuwa baka samun rukun ya gaba za ka zo da wuri amma har ilimin iya bawa irin waɗannan dama da kuma shi kenan ya sakalta su aka za su dinga zama allah ya samu dace to ina ganin za mu samu matsaya a nan mun zo gaba za mu tashi a kuskure mai nan ba ta goma insha allah abinda muka faɗa daidai allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi kuskure allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya da kuskure ba mu ikon guje masa akwai wani ɗaya daga cikin mahalarta wannan karatu ko da yaushe muna tare da shi to ya samu kansa cikin larura ta ciwon shakwa wallahi ya ce mun tana damun sa kwarai da gaske to yana buƙatar addu'o'in mu akan Allah ta'ala ya bashi lafiya to muna addu'an Allah ta'ala ya bashi lafiya ya sa kafara yake ya raba shi da wannan larura da shi da dukkan yan uwa wanda suke fama da larura a gida ko asibiti Allah ta'ala ka ba su lafiya muna addu'a ga mahaifanmu Allah ji kansu Allah ta'ala ya sa aljanna ci bako musu muna ƙara addu'a da mu da zuriyar mu Allah ta'ala ka shirye da mu ta farke madidici Allah ta'ala ka dora mu a hanya madidiciya muna ƙara addu'a ga duk masu taimakon addini a duk inda suke Allah ka taimake su Allah ka dafa musu Allah ka dafa musu akwai 'yan uwa abokai da aminai wanda suke ba da sakon addu'o'i wa'ansu faɗa wa'ansu a waya wa'ansu a message to duka muna ta wasu irin wannan zaman dukkanmu da masoyanmu da masoya wannan da'awa duk inda suke Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah abinda muka sa gaba gare ka na alkhairi Allah ka cimma mana shi abinda ya doso mu na shari'a Allah ta'ala ka tsare na'am na'am na'am daga cikin masu bibiyar mu ta media akwai wanda ya rubutu mu ta shaduwa ya sa kadarsa a kasuwa iya neman mu san shaduwan Allah ya bada kasuwa mai albarka to muna masa addu'a Allah ta'ala ya sanya kasuwa mai albarka cikin wannan kadara ta da dukkan masu bukatu kuma irin nasu dai duk wanda ya sa kayansa a kasuwa ko ɗan kasuwa ne Allah kawace nake mai albarka mai amfani Allah ta'ala ya samu lafiya mu gama lafiya yan kwamitin wannan masallaci su alhaji malam da su dokta duka da sauran limamai da ladanai muna musu addu'an fatan alkhairi Allah ya musa kayya da aljanna dattawan wannan unguwa irin su alhaji Muhammad dan Fulani da irin su alhaji Bakari mai turare da sauran dattawa dai duka na wannan unguwa muna musu fatan alkhairi Allah ta'ala ya kara musu lafiya da albarka Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya mana jagora mai wannan gida Allah ta'ala ya masa jagora a harkokinsa ya sanya masa alkhairi a rayuwarsa duk abin da zai dafa Allah ka ya zama alkhairi kusakure na rayuwa da ajisantaka ta dan adam kuma Allah ta'ala ka tsare daga fadawarsa mahaifiyarsa Allah ya kara mata lafiya ma'aikatansa da sauran wanda suke karkashinsa duka Allah ya jagora gaba daya Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi akwai makaranta da aka bude ranar asabar wadda take karkashin kulawar mu muna neman adoyi yan uwa kan Allah ya sa mata albarka Allah ta'ala ya sa an bude ta cikin nasara abinda ake zato na karatu da tarbiyyar al'umma Allah ya sa abin ya tabbata cikin ta dukkan alkhairan da Allah yake sauki a makaranti namu na addini Allah ya saukar a wannan gu Allah ya kawo shi gaba na alkhairi gare mu gaba daya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم